albabul hadi ashara babi na goma sha ɗaya ba wasu matsaloli ba ne wasu nasihohi ne da wasu abubuwa muhimmai kamar yadda malaman fikin suka saba suke kawowa shine fi bayani jimalin min al-fara'idi wa sunani wal adadi galibin abubuwan da suke kawowa a babul jimal ya shafi wasu hukunce hukunce da suka shafi sufanci ne galibi ba ويتعين على المسلم أن أن يؤمن بأن الله إله واحد لا شريك له yace dole ne musulmi ya yi imani Allah abin bauta ne shi kadai ba shi da abokin tarayya fi mulkihi cikin sarautarsa wala nazira lahu ba shi da sa'a fi sifatin min sifatil uluhiyya cikin wata sifa cikin sifofinsa na Allah na uluhiyya wa ya'lamu kuma dole ne ya sani anna li jami'il mawjudati khaliqan duk abubuwan da suka samu abin da yake samu halitti suna da wanda yayi su ya halice su huwa wajibul wujud shi wannan wanda ya halice su dole ne a same shi saboda idan ba a same shi ba su ba za a same su ba azaliyun azali ne ma'ana ba shi da farko abadiyun wanda yake dindindin ne ba shi da ƙarshe hayyun bi hayatin kadirin bi kudrati rayayye ne da rayuwa mai iko ne da iko muridun bi iradatin alimun bi ilmi sami'un bi sami yana aikata abin da ya so da irada masani ne da ilimi mai ji ne da ji basirun bi basari mai gani ne da gani mutakallimin bi kalamin mai magana ne da magana ma'ana a sifatul ma'ani suna tafiya tare da sifatul ma'anawiyya ne raddi ne ga mutazilawa da suke cewa Allah yana ji amma ba shi da ji wannan tanakudi ne kamar ka ce mutum ne mai kuɗi ne amma ba shi da ko sisi to dan me kace miki mai kuɗi Allah ya tabbatar wa kansa sifa ya tabbatar wa kansa a a a masdarin wannan sifa abin da Allah subhanahu wataala yake cewa anzalahu bi ilmihi ko wa'lamu abunna an an abunna bi ilmillahi bi ilmillahi anzalahu bi ilmihi saboda haka shi alimun ne kuma yana da ilimi shi sami'un ne yana da sabu shi basirun yana da basir mutakallimun yana da kalam shine ma'anawi da kuma ma'ani wa anna sifatihi aidan wajib wajibatal wujudi hakanan sifofinsa dole ne a same su tata'allaqu bi jami'i juz'iyati wal kulliyati wal mutajilati wa ghayriha sifofinsa suna ai suna wa kowanne abu juz'i juz'i daban-daban ko kulliyat ko abin da a hankali ba zai yi ba sifofinsa za su allaku da wannan abubuwan abin ya yi saboda ba wani abin da za a ce ba zai yi ba a gun Allah subhanahu wa ta'ala in aka ce jijiyat in ka ce mutum kamar idansa kamar kunnensa bakinsa haƙorinsa jijiyat in ka ce alkulliyat kamar mutum ɗin ne su kusur ɗinka gaba ɗaya in ka ce almusayilat abin da ba zai yi ba a hankali amma sifofinsa suna rataye da wayannan abubuwa gaba ɗaya yana sarrafa su yadda ya gada ba misali kamar a ce a fulin allura ne a fulin allura a ɗauko akuya a saka ya kanan ya fito kanan zai yi hankali ba zai yi irin wannan shine mustahili amma in Allah ya ga dama zai ɗauko akuya ya sa a bude allura ya fita ba ka ga yadda ake haihuwa yaro kato a ya fito yaro kato ne ya fito kuma ai Allah ne subhanahu ta'ala ne yake yi kaman wannan ne wa annahu ta'ala wahidun fi zatihi la nadira lahu shi Allah shi kadai ne a zatinsa ba shi da sa'a kamar yadda ya faɗa a baya wa annahu la yastahiqu al-ibadata ghayruhu ba wanda ya cancanci bauta sai shi wa anna jami'a rusulihi salawatullahi wa salamuhu alaihim musaddaquna fi ma ja'u bihi dukkan manzanninsa tsira da aminci tabbata a gare su ana gaskanta su akan duk abin da suka zo da shi wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama abduhu wa rasuluhu ma'aiki sallama bawansa ne manzonsa ne wa anna jami'a ma ja'a bihi haqqun duk abin da yazo da shi gaskiya ne wa ma akhbara bihi sidqun duk abin da ya bada labari gaskiya ne min azabil qabri wa ahwalihi wal qiyamati wa ahwaliha na azaban kabari da halayyan halayyan kabarin da tashin alkiyama da wahalwalu wahalwalunta wa min sirati sirati da za a ketare wal mizani mizani na auna ayyuka wa jami'il mughayyabati anna da abubuwan da suka zama gaibu a gare ni wanda ya bada labari duk gaskiya ne wal jannati aljanna wal nari da wuta wa anna ma sha Allah kana dole ne musulmi ya sani da abin da Allah ya so zai kasance wa ma lam yasha lam yakun abin da bai kasance ba bai so ba ba zai kasance ba wa anna al imana i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil jawarih imani yana daukan wayannan abubuwa ne guda uku kudurtan imani a zuci fadansa a harshe da kuma aikatawa a gabobi wa anna kalaman lahi ta'ala qa'imun bi zati magana Allah subhanahu ta'ala tabbatacce ne a zatinsa wanda ba za ka iya cewa ga yanayin maganarsa ba mahfuzu fi suduri mahaddata suna haddace da maganarsa a cikin zukatansu qur'ani kenan makru'un bil alsinati ana karantawa a harsuna maktubun fil masayi an rubuta su a cikin qur'anai wa anna Allah ta'ala dole ne musulmi ya sani Allah madaukaki ya rahul mu'minuna mu'minai za su kai shi wa yukallimuhum zai magana da su wa an ya taqida kuma dole musulmi ya tabbatar ya kudurta anna khairal quruni sahaba mafi fitan alqarni sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ثم الذين يلونهم sannan masu biye da su su ne tabi'ai ثم الذين يلونهم sai tabi'u tabi'u wa an afdalahum abubakar dole ne musulmi ya tabbatar da cewa ya kudurta mafificin sabai abubakar thumma umaru thumma usmanu thumma aliyu wa yajibu al-kaffu an zikrihi illa bi khairi wajibi ne a kane ambaton su in ba da alkhairi za a ambace su ba فصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الأمور مرة آه منا مربى حديثة حديثة سيدي منا جيسوا اللي ساكت الخير أقل سودايا أدوك الرايوة ومعيكي عليه الصلاة والسلام يا زمن تواجبين وتحرم قراءة القرآن بالتلفيز حرام ني أكرنت قرآني ذا لحني canja wasali ko canja sifofin harufa wal ghibatu wal namimatu wal kadhibu wal hasadu wal ghasbu wal riba wa aklu amwalin nas bil batil haka nan ya haramta yi da mutane bata tsakanin masoya da annalimanci ƙarya hasada kwatan kayan wani riba cin dukiyoyin mutane da ba duk waɗannan sun haramta قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي بالحرام ألا ما دوك تيجي سوى كذا كسجوتي ويجونك تهني الحرام وهو أنواع كلا كلا نيشي منها سهوت أكوي سهوت سهوت شيني رشوة شين هنشي ومنه أكل مال اليتيم شي أكوي شين دوتي المرايا قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا Allah yana cewa lalle waɗanda suke cin dukiyoyin marayu saboda zalunci an ce zulman ne in suna ɗaukan gwargwadon haƙƙin su na kula da wannan dukiya take to wannan shi ne shi ba da shi yasa ya ce zulman take wa man kana ghaniyan fa bi sa'fi wa man kana faqiran fa liya'kul bil ma'ruf inna ma ya'kuluna fi butunihim nara suna ci ci wa cikin su ne wuta wa sayaslawna sa'ira da su shiga wutan sa'ir ai atibatu amrihim zalika fi nar karshen wannan lamarin nasu zai koma ga wuta ne fasulun wa min azami suhuti daga cikin abinda mafi munin haramu ar-rashwatu fil hukmi ka karbi cin hanci wajen hukunci ka ba wa marar gaskiya gaskiya قال النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت بالصوت فالنار أولى به دنا من da ya tsuru da haramun da rashawa to wuta ita ce take cancanta da wannan nama qalu ya rasulullahi wa masud suka ce me ake nufi da suhuti qala rashwatu fil hukmi shine cin hanci a hukunci cin hanci a hukunci وقال صلى الله عليه وسلم la'ana Allahu rasiya wal murtashi Allah ya la'anci ne karban rashawa da kuma mai ba da rashawa wa bi hadha tafsiri qala al-hasan da wannan tafsiri na al-imam al-hasan al-basri yake cewa wa katada da katada shine ibnu da'ama as-sadufi wa muqatil da kuma muqatil da wannan ma'anan ne suka faɗa wa qala ibn mas'ud ibn mas'ud yake cewa asutu rashwa shi sutin shine karbancin hanci shi kulli shay'in akan komai wa qala aidan kuma yana cewa huwa an yakfi ar-rajulu li akhihi hajatan wa yuhdiya ilayhi hadiyatan shine wani ya biya wa dan uwansa wata bukata akan ya biya masa wannan bukata din ya dau wata hadiyya hadiyya ya bashi قيل له يا أبا عبد الرحمن فيك تمشي يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك بما جنم حكم فاشن هنشيني يتي إلا الأقدى على الحكم سي كربا أكم حكم ka karbi wani abu ka ba wa marar gaskiya gaskiya mu muna ganin cewa wannan shine rashawa fa qala al-aqdu ala al-hukm kufrun yace ai ka karbi kuɗi ka ba wa marar gaskiya gaskiya ka canza hukunci wannan kafirci ne rusa ne wannan abin da na gaya muku shi ne rasuwa قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال أبو حنيفة أبو حنيفة يناتي ورضي الله عنه إذا ارتشى الحاكم إن أزال في الوقت إذا حاكم ولبابا من مكان يكر إرشواه take za a koɗe shi a cire shi wa in lam yan'azil batala kullu hukmin yahkumu bihi ba'da dalika in ba koɗe shi ba duk wani hukuncin da ya zartar bayan wannan lalatacce ne قال القرطبي الإمام القرطبي ينشيوا وهذا لا يجوز لأحد أن يختلف فيه إن شاء الله تعالى yace wannan abin da Abu Hanifa ya faɗa bai kamata wani ya saba masa ba a kai إن الله سبحانه وتعالى يا يرجع لأن أخذ الرشوة كل سبب كرب الرشوة فاسقا في كبائر والفاسق لا يجوز حكمه شيء كما فاسق حكم في بيزرتر بيهالتا با وسمي المال الحرام سبتا دوتيا حرام أن كراسي سبتني لأنه يسفت الطاعات أي يجيبها yana tafiyar da ibadu zaka na salloli sai ibadu ka karanta qur'ani ya dinga cinye su ya mayar da su babu ya shafe ladan su wa yasta'filuha yana cire su da gindin su ya mayar da su babu su wa qad qala Allah ta'ala wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk wanda ya kafirce wa imani abinda ya tabbata da imani ya kafirce miki to aikinsa gaba ɗaya ya rushe a lahira yana cikin masu asara kila huwa alladhi yuhallilu harama wa yuharrimu halal an fassara wannan aya kan wanda yake halalta haram ko yake haramta halal fasulun wa tasmiyat inda al-akli wa shurbi mustahabba fadan bismillah wajen ci da sha yafi abu ne wanda ake so wa tahmid inda al-intihai hakanan ana son cewa alhamdulillah bayan an gama cin abinci ko an sha ruwa wa ya akulu wa ya surabu bi yaminihi ya ci ya sha ya ci ya sha da hannunsa na dama wala yanfuku fi ta'ami kada yayi dusa cikin abinci wa sharabi ko abin sha wala yatanaffasu fil ina'i kada ya numfasa cikin kwanon da ke san ruwa saboda cutan numfashin nasa zai koma ruwan ya sha wala ba sa bi shurbi qa'iman ba laifi mutum ya dau ruwa ya sha a tsaye wannan yana nuna zaman shan sa a zaune ya ci wa yahrumu ar-rijali lughsul hariri ya haramta ga maza su sanya alhariri riga alhariri mai kalli wal julus alai ya haramta su zauna a kai wa takhattumu bi zahabi ko su zobe da zinari wa bima fihi zahab ko abin da akwai dinari a ciki wa yustahabbu an yabda'a fi lubusi na alihi bil yumna ana so mutum in zai sa takalmi ya fara sa a kafarsa ta dama wa fi khal'ihi bil yusra in zai cire ya fara cire kafarsa ta hagu wala yamshi fi na'alin wahidin ba kamata ya ce fi na'alin wahidatin ne saboda na'al din kamar da na gaya muku a baya mu'annas ne kasancewa guda biyu ne gwara kufi da muka yi magana ne wasu suka wacce haki da wani wacce amma na'al na'alai na'al wahidati eh mu'annas ne saboda guda biyu ne wala yatufu fihi kuma ba zai tsaya da takalmi ɗaya ba illa li darurati sai da wata darura wa ya harumu la'ibu bi shataranci ya haramta wasa da karta shine shataranci wa ya harumu taswiru ala sifati insani ya haramta zana drawing a sifa na dan adam au ghairihi ko waninsa min alhayawanati daga dabbobi saboda kwaikwayon Allah subhanahu ta'ala ne wasu ka ɗauke haramcin akan mai inuwa wasu ka ce wanda ake zanawa a takarda fasulun al-ibtida'u bi salami sunna farawa da sallama sunna ne wa radduhu fardu kifaya amma in aka ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum salam wannan fardu kifaya ne wa sifatuhu an yaqula al-mubtadi'u assalamu alaikum mai fara sallama ya ce assalamu alaikum wannan shine sifarsa au salamu alaikum ko salamun alaikum mun bayyana a baya a sallah dole ka ce assalamu alaikum amma a nan za ka iya cewa assalamu alaikum ko ka ce salamun alaikum wa ya kulu radu shi ne mayarwan sai ya ce wa alaikum salam au salamu alaikum shi ma in ya so sai ce assalamu alaikum wa yukrahu taqbilu al-yadi fi salami ba a sun sumbata hannu a gaisuwa a sallama ولا يسلم على أهل الأهواء بزي وما سدن سرنت ما سمونا نن أكيد سلم با كالمعتزلة كمن مؤتزلا والروافد لكما أن شيء أحسن الروافد كنا هكذا أهوكم شنسو خوارجاوا كمن أن إزالة كنا saboda ‘yan izala su ne kawarijawa wanda in ya samu makami zai kafirta musulmi ya kashe shi idan ‘yan izada ba kawari jawa ba ne fitowar boko haram ya tabbatar wa mutane ya tabbatar wa mutane duk sifofin da suka zo suna sifanta kawari jawa a hadisai sai hai waɗannan sifofi a wannan zamani babu wanda yake da waɗannan sifofi sai su shi yasa a hadisi ibn kuwaisira ma yake cewa yaktuluna yaktuluna ahal islam wa yad'una ahal al-awthan suna kace musulmai suna barin masu bautawa gumaka to saboda haka duk wani wanda yake da akida mummuna a yanke hulɗa da shi kar a mishi sallama sanan ne zai gane abin da yake akai ba gaskiya bane haka na misali yan hakika da ake da su a wannan zamani duk bai kamata a musu sallama ba bai kamata a ba su fuska ba bai kamata a aurar musu da 'ya'ya ba kuma dole ne mukaddamai da kalifofi suna koransu a zawiyoyi da wannan ne za a tace musulunci a yi musulunci mai kyau shi su ne gaba ɗaya ke ce musu ahalul ahawa'i wala ala ahalil lahawi hakanan ba a sallama ga masu wasanni wanda suke bal suke karta za ka wuce kai banza da suka wuce kar ka yi musu sallama hala talabbusihim bihi a lokacin da suke wannan wasan ba a musu sallama kala idi shataranci kamar mai wasa da karta wala yabda'u ahlal zimmati bi salami kiristoci ahlul kitabi waɗanda suke da zimma suke da izinin zama a daular musulunci suka suka kiyaye ka'idodin zama da musulmai ba a fara musu sallama wa iza bada'u radda alaihim bi ghairi wawi in suka fara yi ma sallama sai ka mayar mutu ba tare da wau ba karka ce wa alaikum salam sai ka ce alaikum salam ka cire wau din saboda wannan wau din zai hada tsakaninka da shi zai hada alaka tsakaninka da shi wala yusallu salamu alal musalli ba a sunnanta sallama akan mai yin sallah wai za sallama wahidin min al jama'ati ajza'a anhum idan ku da yawa ne mutum daya cikin ku yace wa wasu assalamu alaikum ya wadatar wa kazalika idza radda wahidun minhum idan kuma wanda aka yi wa sallama ɗayan su in yace wa alaikum salam shi ma yayi ya wadatar wa yusallimu rakibu alal mashi wanda yake kan dabba ko mota zai sallamawa wanda yake tafiya a kafa wal mashi alal qa'id wanda yake tafiya a kafa zai yi sallama ga wanda yake zaune wala yajuzu li ahadin an yadkhula ala ahadin baitahu hatta yasta'zina alayhi bai halitta wani ya shiga wa wani gidansa ba sai ya nemi izinin shiga wa sifatu huwa an yakula sifar neman izinin ya ce assalamu alaikum a adukulu assalamu alaikum shi ne sallama a adukulu in shiga ne wannan shi ne neman izini wa yasta azinu talatan zai nemi izini su uku wala yazidu ala zalika ba zai kara akan uku ba illa an yaghliba ala zannihi adam sama'i sai dai in zaton sa ya rinjaya akan cewa mutanen gidan nan fa ba su ci ba wai zasta azana faƙila lahu man haza in ya nemi izini ya ce a adukuru aka ce waye wannan fali sanni nafsahu bismihi ya kira kansa da sunansa kar ya ce ni ne waye ne ni ne kada ya faɗi haka ya ce waye ne abdullahi ne wani abdullahi ne abdullahi ne gidan wani au bima yu'rafu bihi min al-kunya ko suna kunya wanda aka san shi da shi shine sunan da ya fara da ibnu ko abu ko ummu wala yaqulu ana kare ce ni ne wal musafatu hasanatun yace musafaha abu ne wanda yake da kyau wal mu'anaka makruha hada wuya da wuya wannan makruhi ne inda ba a dinin abu wasu daga cikin malaman mu na malikiya wal qublatu fil fami min ar-rajuli ila ar-rajuli la rufa la rufa la rufa kubula ɗaura baki kan baki namiji wa namiji wannan babu ruksa babu sassauci a kan yin wannan fasulun tashmitul afisi wajibun idan mutum ya atishawa a an sami shi to wajibi ne ka raddi salami kamar yadda mayar da sallama ya zamanto wajibi wa huwa alqawlu lil afisi wanda ya atishawa a ce mishi yarhamuka Allah wa jawabuhu mustahabbu shi kuma ya ansa din shi kuma mustahabi ne وهو قول العاطفي شي wanda yayi atisawa yace yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shirye ku ya gyara muku halaye ya faɗi haka aw yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya gafarta mana mu da ku gaba daya wal jam'u bainahuma afdal amma ya hada duka biyu shine yafi wala yushammitul wala yushammatul atishu hatta ya hamada shi wanda ya atishawa ba za a ce masa yarhamukallah ba sai shi in ya ce alhamdulillah wala yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathati ayyam haka nan musulmi bai halitta ya kaura cewa dan uwansa musulmi fiye da kwana uku ba wala yatanaja isnani duna wahid idan mutane guda uku suna zaune mutane biyu da za su tashi su gana ba ba tare da ɗayan ba sai sun nemi izini a wajensa ولا يجوز لرجل أن يقلو بامرأة ليس بمحرم da halitta ga mutum ya keɓance da wata mata wacce ba maharaminsa ba wala zaujati kuma ba matarsa ba wala ya juzu nazaru ilaiha haka nan bai halatta ya kalle ta ba khatimatun yanbaghi lil insani an la yura illa muhassilan hasanatan lima'adihi yace bai kamata mutum a ganshi ba sai yana nema wa kansa wata hasana saboda makomansa lahira a ganshi ko yaushe yana wata wani aiki mai kyau wanda zai amfane shi a makomarsa a lahira au dirhaman lima'ashi ko kuma yana neman wani dirhami ko kwandala wani kuɗi wanda zai rayu da shi wa ya turuku ma la ya anihi ya bar duk abin da bai shafe shi ba ba a nemi shi ba wa ya tari min nafsihi ya kare kansa ya kiyaye kansa wa ya kifa inda ma askala lokacin da ya shiga cikin wani iskali wani lamari dagulalle a shari'a bai sani ba yayi tawakku kafin lamarin ya bayyana a kansa wa yunsifa jalisahu yayi wa abokin zamansa insafi shi ne yi mishi adalci a kan abin da zai gaya mishi da kuma abin da zai saurara a wajensa wa yulina lahu janibahu ya ba shi kansa shine lilul janibi ya zamanto mai sauki a gun abokin zamansa kada ya zamanto mai kuntatawa ne mai wahalan mu'amala wa yasfa an zallatihi zai yafewa tuntuɗe kuskuren da abokin zamansa ya mishi wa yalzamu sabara zai lazanci haƙuri ko yaushe wa in jalas aliman nazara ilayhi bi aidil ijlali in kuma ya zauna da malami ne yana kallonsa da idon girmamawa wa yansita lahu kuma yin shiru yana saurararsa inda makali a lokacin da malamin yake magana wa idza raja'ahu idan ya jada in ya yana tattaunawa da malamin raja'ahu tafahhuman zai tattauna da shi dan ya fahimta ne ba dan kure shi ba wala yu'ariduhu ba zai ja da shi ba fi jawabi sa'ilin sa'alahu akan an tambaye bawa wani mai tambaya da ya tambaye shi yace ai an sanda ka bawa wannan ba haka bane ba waman nazara fi ilmin waman nazara fi ilmin fa bi sakinatin wa waqari in zai munazara tattaunawa ta mukabala akan ilimi kuma yayi shi a nitse da kuma waqari ma'ana kada ya tada hankalinsa shine waqari kenan gaɓoɓinsa su nutsu zuciyarsa ya nutsu sai su tattauna mukabala munazara wa tarki listi'ala'i kada kuma da barin ɗaukaka kansa jin cewa aiki ya fi wanda suke tattaunawa da shi wa husnul ta'anni da kuma kyan bin abu a hankali shine a ta'anni wa jamilil adadi da kuma ladabi mai kyau fa inna huma wayan abubuwan nan guda biyu bin abu a hankali da diddigi da kuma mu'amala da ladabi mai kyau mu'inani ala talabil ilmi wayan suna taimakawa wajen samun ilimi ko neman ilimi walhamdulillah wahdahu wassalatu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama bihamdillah ta'ala sirrul kitab kamar yadda muka fara farko muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan wani lamari ne wanda ya cika da taufikinsa da fadalarsa ba wani lamari ne wanda zai koma zai koma ga himmar mu ko azamar mu da abin da ya kamata wannan ba duk wani aikin alkhairi in ya kasance ya kasance da fadalar Allah ne ya kasance da rahamar Allah ne ya kasance da taufikin Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma muna godewa halifan wannan zawiya sayyidi wa maulaya a Sheikh Ibrahim kamar yadda muke jinjinawa muna godewa a abokanan aikinsa a wannan zawiya tare da mu akwai malam Alimu a malam Imamu wanda shi Khalifa ya wakilta ta ganas aka ɗau mota guda aka je aka nema da a zo a yi wannan daura kuma mun la'akari da lokacin da muke da shi ɗan kankani shine muka karasa wannan littafi wanda da yawa abin nan matasa suna nema a fassara musu da dadewa wanda kuma fadalar fassara wannan littafin duka zai koma ga wannan zawiya ne wanda duk wanda ya amfana to fadalar da ladan duk zai koma ga wannan zawiya ne wanda suka nema a zo a karasa kuma a karanta kuma koyaushe ina faɗa a gabanku ina faɗa a gaban wasu cewa lalle ne wannan zawiya tana ɗaya da cikin zawiyoyin da duk inda ka je kana jin yabon yabon zawiyar zawiyar hususan malamai gun mutane masu daraja zaka ji Sheikh Mansur Kaduna yana yabawa wannan zawiya ko yaushe kai yana yabawa ma umuman yan tarikan fatasku yana cewa yan tarikan fatasku daban suke da sauran yan tarika kuma haka ne wallahi ku gode wa Allah subhanahu wataala saboda haka mun ji yabawa mutanenmu na fatarsu a harshen mutanen da ake musu shaidan alkhairi kuma ko ba komai gayyatan wani wanda ba a zawuyan yake ba ya zo ya isar da wata daura ko wani karatu wannan kadai ya wadatar da wannan zawiya ta kasance tana da fadala saboda da yawa daga cikin abubuwan da yake addabanmu a cikin zawiyoyi ana da tunanin cewa duk wanda ba a wannan zawiya yayi karatu ba ko duk wanda ba a wannan zawiyan ya girma ba ko ba masharabinsa wannan zawiya ba to ba za a yadda a ba shi wata dama ya zo ya ba da wata gudumawa ba alhali wannan sabanin abin da muka gada wajen iyaye da kakanni iyayenmu da kakanninmu duk bai ɗaya ne abu guda ne wanda da wannan ne matsalolin da muke fama na hasada da juna gujewa juna tsakanin mukaddaman kalifofin zawiya gujewa juna ga tsakanin zawiyoyi da irin waɗannan abubuwan da muke fama da su harkan yan hakika yan tafiya ba a sallah ba a kazan nan duk wallahi inda za a dau halayya irin na mutanen mu yan tarika mutanen fitaskun Allah ya saka musu da alkhairi ya biya musu da bukata ya ɗaukaka musu da daraja wallahi da duk gari sun haɗa kansu sun warware matsalar su gaba ɗaya saboda haka muna godewa hadifofi yanzu muna tare da hadisa shi ma ya shigo yanzu nan da muna da niyya in mun za mu fita za mu biyo mu gaishe wallahi Allah ya san da wannan yawa nace tun da halifa ba mu haɗu ba to muka gama daura muka addu'a dama muna gamawa mun yi bikin din malam waye malam salha yana nan ba yawa cewa kawai muna gamawa za mu fita saboda akwai uzurruka da mitin mitin na tafsiri dab da ramadan to da niyyar cewa lalle ne za mu biya mu gaida kalifa amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kawo mana shi gabanin mu yi addu'a mu yi wannan to saboda haka wallahi bana cewa komai sai dai gode muku mun je zawiya ta Sheikh Shu'aibu Anyamai to mutanen wannan zawiya suna murna suna farin ciki sun ga jikan sheki kirima sun ga baki daga guru mu ko muna farin ciki mun ga zawiyar sheki shu'aibi eh nake cewa ina maman ina mamakin ku yadda kuke murna eh mu ne muke yin murna haka masoya suka kasance a koyaushe to saboda haka ku muna murna wallahi ni na ce ku wannan murna kuma a koyaushe insha Allah subhanahu wa ta'ala mala imamu ya kira dole a alfa har kunya nake bi da dawowanmu daga kaduna bai yiwu ta fita sun ba muka yi ta wata hanya ba wannan rinsin ne ma yasa ko yaya za a yi ko da ko na awa biyu ne nake kafin ramadan sai an yi daura a zawiyar to Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi ba za mu mance da irin su malam tijani da su malam adamu su man bello da su alfafi da sauran waɗanda dai muke tare da su har wasu ma da suka zo a wasu garuruwa domin su yi musharaka duka za mu manta da su ba muna musu gaba ɗaya fatan alkhairi ba za mu manta da waɗanda suke sauraron mu ba da waɗanda suke musharaka tare da mu duka muna muku fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka wannan lamari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mun gode sai a gurguje an kawo tambayoyi da yawa amma kwaya ɗaya za a yi saboda muhimmanci ta wannan kwaya ɗayan ita ce wani muridi ne yake tambaya cewa ya karɓi wazifa a gurin wani mukaddami ko halifa ko makamacin haka daga baya sai ya bayyana mar cewa shi bai nutsu da wannan mukaddamin ba zai iya sakewa ya karɓa a gurin wani ko ba zai ba eh bi ma'ana bai daina su da shi ba wajen eh ina ga ya fuskanci ba shi da izini ko kuma wasu ababe wanda ba su dace ba a gurinsa a shi wannan halinsa shi ne ba a yin harkar ibada da sauku in ba su uzanni yake wannan mukaddamin ba har ga Allah haka yake ya samu bayani mai tushe da zai nuna wannan mukaddamin ba shi da izini da yi ingantacce sanadi musafiri to ba laifi ya zo ya ƙara karɓa ko ya yi tajdidi a gudu saboda mun sha bayani a fagen gari ta tijaniya cewa wurdi da izini da kuma sharuɗa abu uku ne da rika ta tijaniya ka karɓa da izini da sanadi mutum zuwa gu maulana shi ahmad tijani wurjin da ka karɓa kana yi yadda aka tsara sharuɗan da aka shimfiɗa tana bi in ɗayan ukun nan ba ta babu to ba da rika tijaniya amma kai zakiru ne kai zakiru ne duk wanda ya yi istighfari ya salati ya zama zakiru amma maganar da rika tijaniya babu to waɗannan abubuwa guda uku gaba ɗaya sun haɗu na'am alhamdulillah masu sauran tambaya da Allah su yi hakuri saboda eh to ɗaya kuma wani saurayi ne a ɗai- wani wani saurayi ne yake tambaya shi ba shi da kuɗin yin aure sannan kuma dai yana da sha'awa yadda ya kamata sai ya zama sai ya zama wato yana wasa da da farjinsa har sai ya yi inzali to shi ne yake tambaya bayan wannan kuma wai sai da kashin mutum ko dabba ya halatta ɗazu mun karanta a kitabul buyuni a duk abin da yake najasa ne a gane shi ne kai ya sababu sai dai ka ba mutum kyauta Eh, sharaɗin saman da musulman farko ma cewa a fahara sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa illa ala illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum kai aure ka mallaki baiwa wannan su ne hanyoyi guda biyu kasar kasar kawai wannan baya daga cikin wannan ana so al'adatu sirriya kuma likitoci sun tabbatar da cewa yana janyo cututtuka da yawa a cikin mutum yana taba gani yana taba ji yana taba gaɓoɓi galibin irin wayannan a ƙarshen zamanin su shine suke samuwa da cuta ta paralysis saboda haka muna nishi nasiha ya ɗauki options ɗin da ma'aiki ya bayar shi ne yawan azumi ya dinga yin siyamu da wutar fashi ko a alamin da jisiri ya dinga yawan azumi wannan shi ne shi da yake fa'in da hujja ta alaihi da sau da fa'in da hujja to wannan shi ya kamata ya bi ba wannan salo ba ne wanda ba ta shari'a ba ne. to shi kenan a takaice wannan shine karshen a daura tamu sannan zamu ba wa halifofinmu za su yi mana addu'a kafin wannan kuma ina zan kunnan dukan wanda muka tara wannan guri cewa kamar yadda muka faɗa da za a tara hadiya Eh, ba wai dan komai ba sai dan wannan al'ada ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna ƙara godiya Allah subhanahu wata'ala za mu ikon zuwa wannan guri wani babban shehi izo ya kawo mana alkhairi saboda girman Allah kuma muka ji shi muka fare shi kuma amfani dukkan mutane baraka mun gode wannan bawan Allah da mun haƙƙi ne a kansu a yanzu wayanda su ne suke da dama Allah kuma dora kuma suka dauka kuma ga suna isarwa to mun gode Allah bisa wannan alhamdulillah shi da yake dama musamman ma abin da ya faɗa din nan ina da daɗi ka je an ce wani ban mutum da alkhairi ya yi jinsa kuma sun aiki alkhairi ba aikin duniya ba musamman da ya kawo shi kuma da abin nan shi kuma Muhammadu Mansur wanda mun san ban Allah ne mutumin kirki yaro wanda ya miƙa na masu duka Allah ga baki ɗaya saboda haka mun gode wa wannan abu da muka ji kuma muna ƙara fariya da shi alhamdulillah amma mu gan da muka yi na wannan bawan Allah kawai jinin shehu jibrima jinin shehu jibrima wanda haskensa ya dangana har kaura ana gani haskensa har kaura ana gani haskensa to ba kaura nisira ma ana gani hasken wannan bawan Allah saboda haka muna gode Allah da yaba wannan zawiya da irin zuwan wannan bawan Allah kuma in karanta littafin da wanda a karatunsa na jiya na je yana faɗa yana cewa lallai ya kamata mu dawo kan doron tafiyar kan fiƙihu don ta fiƙihun nan babu wani wali da bai karanta shi ba kafin ya je tun da ya je don dama har wani ma malami yana ɗan tambayi a kansa yana cewa tafaqahu innal fiqha bil qa'idi ila birri wat taqwa wa adl qasidi inda aka ilimi kai fiki dan shi ku abun nan to to to shikenan saboda ilimin fiki kuna gani anan hatta komai da ake bada hatta har ma shan ruwa ma sai da kawo kujin sa shan ruwa tsaye ne ko a zaune shi ko kuma ne yake lafi ba abin da bai kawo ba saboda haka alhamdulillah da yake lokaci ya gurguda zan ba halifa dan uwa masoyi wanda ya ka ziyara wannan guri ban Allah mutumin kirki ya zo akan alƙalama wannan guri to muna gode wa wasa muna kuma barka da zuwa kuma muna shi sai Allah kai shi gida lafiya ya mutum gida lafiya Allah ya sa alkhairi Allah ya ƙara masa fatahi Allah ya ƙara masa fatahi dan sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma da muke abin da ya karanta mu nan kada a watsar da shi a rike shi a ta amfani da shi a yi ta amfani da shi ya karanta littafin da albarka littafin bayin Allah littafin da yake ba abin da bai kawo ba duk abu yana ƙarshen tafiyar su ne ga baki ɗaya to alhamdulillah da mun ji duk a bakin sa kuma ga ƙarin bayani da yi wanda ni kowa duk wanda ka littafi in dai ina da to ya ƙaru yawa dan ya zan abu wanda yake na ƙarin ci gaba alhamdulillah mun karanta shi mun karanta shi ni har da malar bai sa duk mun yi a gaban malam amma sai dai ƙare da wani abu to haka ina gode wani ban Allah da mun sirri nasu ne wannan a wannan zamani dole ne mu faɗa da ku da haƙuri kaɗan idan muku sanya mu ku sanya mu san shi mu dai sai Muhammad Girma da duk mutumin da shi Ibrahim ya shi nuna shi to dole duk me wanda ke so idi dole girma sai na kuma yana balle Allah kama jinin ya kama jinin sa nan gidan kuma alhamdulillah yazo kun kuɗa mana wannan kudu da iziya ne sai a yi shekara ana yin ta ba amma wanda wanda wilaya dan ba ya kan da su kuma kuma karatun a hankula kana yin kuma a mamaki saboda bai ta fice kana wata maka fuji eh wallahi kana wata maka fuji kana wata inda ka san ana dura maka an dura ana ana dura maka abu baki da kaga wannan alhamdulillah malai ba Allah kara Allah sai mala khairi Allah ya kara maka tarfi Allah wa Allah ko jafananka inda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara wa hijirma rahama aje da masa rahama su su daman ba wai suna da a daman su rahama ta gaba ta ce baki da duk wanda zai kuma sai ya same ta sai da in ya yanke saboda haka zalihu billahi ta mana ita wala ta bil ajin wala kalifa sai a dan abin ayi kuma sai addu'a ayi sai ya za ga baki da ayi sai addu'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أقوال يوم الدار الأجيب to kan addu'a ina so na nuna godiya ta ga Allah madaukakin sarki ko musamman ɗan uwana Amina masoyina da kuma ɗan uwansa gaba ɗaya na wannan halala na nazara ƴaƴan Maulan mu Sheikh Muhammad Kabir radiyallahu ta'ala hu abin Sheikh Alhamdi a wannan gayyato wannan babban bawan Allah a shaggoni Ayuba Kartani babban alkhairi ne a nan faɗin garin nan kusan nan ba a fa samu gun da ake yawan neman sa ba face wannan halala ne albarka kasancewar ɗaukakar wannan guri yakan janyo alkhairi ga al'umma da yawa kuma alhamdulillah ba dogon magana zan ce ba sai dai mu ce wannan lokacin da alfasi malam ashaq ali ali ibrahim ya ce min za a yi daura za a zo a zikiri da wani zai zo ya zikiri juma'a zai daura ran asibir karfe takwas to na sanar wa jama'ar mu na zawiya mun yi zikirin juma'a na gaya wa mutane kuma na ga waɗansu daga cikin waɗansu suke su zo amma ni ya kamata na fara zuwa amma kaddara ta Allah bai bani ikon zuwa ba ina shauki ina so da zo ina so sai yanzu Allah ya bani ikon zuwa din to da mun komai abin da Allah so shi zai yi amma dai zuciyarta mu tana nan dan halifa na kira shi mun yi magana da shi akai kuma na kira mutane da yawa saboda abin zuciya tana nan amma jiki Allah bai bani ikon yazo ba saboda abubuwan da aka sani ta kale abubuwa ya nauyaya wannan daga wannan abu sai wannan kuma wani bin ba ba dole bane amma dole in baka zo baka an ganka ba zai ga abu da daɗi ba to muna fata Allah ya saka da alkhairi da ƙarshe ya jama'a طريقة طريقة الجامعة طريقة كده من طريقة الأمر والعلم ilimi da aiki to wannan ilimin fa da ake dan sa muka same shi kar me sakaci da shi kuma irin wayannan waliyan Allah bayin Allah sirrin sirri ka cire abu a hannunsa ko kalma ɗaya ce to ka zaman to cewa iya da cikin abin da zaka alfari malam wani malami na ne in ka ce gwani ayuba ka san malami na ne to ka faɗa ba kai ne ba dan sai bi alkarama la wajahu yace duk wani sai da ne harafi guda daya ya zama ubana a addini in ya ga dama ya botar da ni ko ya yanta ni ko ma ya sayar da ni duk na miƙa shi gaba ɗaya na miƙa kaina gare shi to balle wannan harfa nawa aka sun za da farkon iziya zuwa ƙarshen ta harfa nawa ne suna da yawa sai malamin ya karantar da mu ita to ina fata kar a je kudin yanzu an gama daura kenan a rufe littafi a shiru a'a a ta nazari a ta munazara inda lambar waya ma a shehi a tsira shi su haka suke so in sun yi abu su ji ƙarin bayani Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah mai nita mana musamman malam imam Allah ya saka da alkhairi dan gwarzo ne tsaye shi lamura to ba za mu iya maganganun da yake ba faɗa ba sai dai fatiha su da fatiha isa Allah shirya mana dukkan lamuran Allah wuce mana gaba Allah ya sanya alkhairi ko na gode wa Allah da Allah bani ko da minti biyar na zo ne a nan na biya bukata ta na kishi wanda nake ji na shan yalwa na kun faɗa بسم الله الحمد لله رب العالمين والدين لك نعبد واياك نستعين صل على سيدنا الفاتحين وابوك والخاتم لما سبق ناصر الهجر لا تنسى ابتهوا لنا بها باب الرباء والتيسير وتغلق بها لنا باب الشر والتاثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا انت ولينا مولانا انت ولينا مولانا فالإمام المولي والإمام النسير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الله يا رب يا قليل يا مجيب يا سميع يا رب الحمد لله رب العالمين
wannan kowa yake da bukata alkhairi wani ma Allah zai addu'a da dauni ya sa Allah biya mana gabaki da amin amin amin amin amin amin ya sai amin amin amin ya rabbal alamin amin ya al-fatiha alhamdulillah rabbil alamin